بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله aiwa barkanmu da ainihin wato haduwa a wannan safiya ta laraba domin ci gaba da karatu na daura wannan littafi na kitabu shari'a na al'imamu al'ajuri rahimahullahu ta'ala da wannan shine zama na uku insha Allah muna cikin babi mai magana akan at-tahdhiru min tawa'ifi من طوائف يعارضون سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى وشدة الإنكار على هذه الطبقة آه كلمة ننتسك حديث عبد الله ابن الخباب يسر كشي شدة خوارج سكي عندي با تكون وبعدي با ألم بشير نعم aha na ga na diba ta cikin cikin annihaya din gashi nan yake cewa wato ita kalmar yanda take hakan yau mamzakarra yake ko tsayyib to a masdar na mimin da zal da qaf الدراء يتي مذكر في حديث عبد الله بن خباب قتلته الخوارج على شاطئ نهر فسال دمه في الماء فمن ذقر فمن ذقر قال الراوي فأتبعته بصري بصري فكأنه شراك أحمر قال أبو عبيد أبو عبيد النحوي أي ممتزج بالماء وتشي jinin shi da ya zuba cikin ruwan bai gauraya da ruwan ba shi ne ya siffanta shi da shirak igiyar takalmi kamar abu ne haka a miƙe haka ruwan bai narke ba cikin jinin bai narke ba cikin ruwa shi ne yake nufi طيب أقول بعونه سبحانه وتعالى قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى وحدثنا أحمد بن سهر قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ثوبان عن حماد بن سلمة عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن عن سعيد بن خبير أنه حدث حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عن سعيد بن جبير أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فقال رجل إن الله تعالى قال في كتابه كذا وكذا فقال ألا أراك تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله تعالى shi aka saukan malitta ba wanda ya fi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sanin alkur'an sa'id ibn zubair al-asadi babban malami ne daga cikin tabi'ai musamman a gurin abin da ya shafi tafsiri da fiqh akwai sa'id bin musayyib sayyidut tabi'in wanda shi ya fi shahara bangaren hadisi da fiqh shi kuma ibn jubair bangaren tafsiri da fiqh na fata an ga dukkan su fuqaha'u amma ibn musayyib zaga ruwayoyin shi na tafsiri ba su da yawa sosai akan ibn jubair ibn jubair thiqatun fadilun faqih imam hajjaj ya kashe shi shekara ta 95 duk da sai ibn jubair ya yi kuskure da ya biye masu ibn al-ash'ad abdurrahman ibn al-ash'ad da suka yi mawa hajjaju tawaye tare da cewa hajjaju azzalimi amma kuma wannan boran da suka yi ya haifar da an ta zubar da jini da kowa inda ruwayoyi suka nuna ƙabilinsu ma aka kama da wana cikin wannan tafiya sai ya ce da shi da duk zuri'ar shi da duk ƙabilar shi a kashe su shi hajjaj to kaga su suka da da ibn jubair Allah ya ji kanshi da gafara zallace zallace ta jashi Allah ta'ala ya gafarta mishi kuma an nuna ma ya tuba bayan an kama shi din yayi nadama kwarai akan bore da yayi mawa hajjaj sai ibn jubair kenan rahimahullahu ta'ala قال حدثنا أحمد بن سال قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قطب قطبة بن عبد العزيز وأبو بكر بن عياش عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه فنهى المحرم فقال أتني بآية من كتاب الله تعالى بنزع ثيابي فقرأ عليه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا tunda annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam ya hana wanda yake ihram na aikin haji ko umra ya sanya al-makhifu min ath-thiyab idan ya sanya gyauto da ainihin mayafi to da ka wancan sai ya zo da kayan shi kawai yana ta dawafi sai ainihin Abdurrahman bin Yazid sai ya hana shi sai yace ka kawo aya da ta hana ne sai yace wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu ya san kwanan zancen قال وحدثنا أبو قال حدثنا أبو محمد الحسن بن علوية القطان قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر أن عمر بن الخطاب قال أنه قال أن عمر بن الخطاب قال إن ناسا يجادلونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى kan ka ji faƙihi yana faɗa da malaman hadisi to ba faƙihi ba wallahi bai san fiqhu ba dil muhsin al abbad Allah ya ƙara mushi lafiya yake cewa la yastaghni al faqih an al hadith wa la yastaghni al muhaddith an al fiqh dole sai ka hada tukunna قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عيسى بن حماد بن حماد زغبة لقبه قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن, بن الأشج قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سيأتي ناس يجادلونكم بشبه القرآن بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى سو شبههن أن القرآن نسبيا أذن سمى في إنجنسي ga wani ne yake shubuha wanda bai nuna ba amma ibnu abbas da ya fassara warasikhuna fil ilm kaga a bayanin shi ya nuna wannan wawun ta'adaf ce ba wawun ce ta isti'nafi ba daga wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilm wanda afasu ta kafu cikin ilimi suna gane ma'anar shi sai yace ana min arrasikhina fil ilm eh la fakhar tahaddathan bi ni'matillahi tunda annabi ya mai addu'a kuma Allah ya amsa insha Allahumma faqihu fi din wa 'allimhu ta'wil yasa daga makarantar tafsiri galibi zuwa ga Ibn Abbas take komawa su mujahid da sauransu mujahid sauka 20 yayi gaban Ibn Abbas sai duk aya sai na tsaye da shi yaushe ta sauka kanwa ta sauka me take nufi kaje makaranta ko Yazid ibn Abi Habib thiqatun faqih thiqatun faqihun lakin kana yursil طيب mun yi magana kan wannan isnadin ajiya cewa munqati' ne ko tsakanin ibn al-ashaj da umar bin khattab radiyallahu anhu قال وأخبرنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا أبو الربيع يعني الزهراني قال حدثنا جرير يعني بن, يعني بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله تعالى فبلغ ذلك امرأة من بني, أس من بني أسد يقال لها أم يعقوب كانت تقرأ القرآن فأتته فقالت له ما حديث بلغني عنك أنك إنك لعنت الواشمات والمتوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله لخلق الله تعالى فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى فقالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت هذا قال قال قال فقال عبد الله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه ثم قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا kasan akwai shi wanda himarul mutum ne kawai ayoyin yake dauke da su bai san me suke nufi ba gane ko Allah ka tsare mu قال أخبرنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن, محمد بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات فذكر نحو الحديث نقول أئمة أن رواية أئمة عبد الرحمن بن مهدي babban malami ne wanda ya kasance mai kishin sunna ko ga ilimin muhaddisi ne arifin bin rijali wa ilali da alhafiz ibn hajar sannan kuma mutum ne wanda yake harisun ala sunna abdurrahman ibn mahdi ya rawaito daga sufyan al-thawri kuma sufyan daga mansur ibn al-mu'tamir daga ibrahim an-nakhai ibrahim ibn yazid ibn qais an-nakhai daga alqama wani alqama ne na ibn ibn waqas la ibn qais ahsant da kaga ibrahim an alqama ko alqama an abdullah to ibn qais alqama ibn qais ibn yazid an-nakhai da yan dangin banu nakha su al-su yake da sun al-aswad ko ko al-aswad ibn yazid akwai ibrahim akwai abdurrahman akwai shi alkama to alkama tubun waqas bai da yawan riwaya sosai kuma shi yakan yi ruwaito daga sayyidina umar bai da riwaya daga ibnu mas'ud akwai yana riwaya daga ibnu mas'ud amma kuma ibrahim an-nakhai bai hadu da shi ba bai riwaya daga gare shi ba da kaga ibrahim an alkama kaga kenan alkama tubun qais ibrahim an-nakhai ibrahim ibn yazid an-nakhai da ya kasance fiƙani sai dai yana yawan irsa musamman daga ibn mas'ud dan galibi karamin ɗalibin hadisi sai ya ɗauka ibrahim ya je daga abdullah bin mas'ud da bai ji daga gare shi ba daga alkama zuwa ga ibn mas'ud yake riwaya an fahimta ku tayyib قال حدثنا أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا المفضل بن المهلهل عن عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن امرأة من بني أسد وذكر الحديث نحوه فلما تردك قبيلة بنو أسد هذه فائدة قال وحدثنا أحمد بن سال أيضا قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال إلى الله إلى كتاب الله وإلى رسول وإلى الرسول إلى إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عطاء بن أبي رباح فقيه مكة لا شو بكيني بكيني عطاء أما ابن عباس ده كان شيء يكي ومتاني وكجي قرم عطاء وكي كانت ai kisan nan ta az-zuhri ko da al-malik bin marwan da ya same shi yace ya baro makka yace mai wa ka baro babban mutum a ciki sai yace aba bin abi rabah khurasan waye babba sai yace dawus bin kaisan an gane kufa waye babba yace ibrahim an-nakhai kusan ibrahim shi kadai ne balarabe cikin su duk inda aka tambaya sai kaga duka min almawali dan sai ya tambaye shi amin alarabi am min almawali sai ce min almawali ce bima za sadahum sai ce bidiyana ce war riwaya karatu da aiki kenan yace da shi ne karshe ibnu marwan nahwa ta kama shi yace kai ka kusa halaka duka min almawali ina dangin mu da sai da aka zo kan ibrahim yace to dama dama an samu daya ذاك شرف الدين كراتو دا ايجي نعم قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدث أخبرنا الأحوطي عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا سوادة بن زياد وعمر بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله الخليفة العادل كيما doka ce ya sa kar in ƙara jin wani ya faɗi ra'ayi tare da akwai sunna cikin lamarin kar a ce hadisi ya zo amma dai malam wane ya ce amma din nan za ta halaka ka bawan Allah babu zancen amma addinu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwi ما الدين نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه سودة كان سفقها كانت مقدمة صفة السلانة الإمام الألباني لأن قلت لك ذكا سوى إنها إما هدن لسك في شهارة شوى سنهنا أبيسو أئند سك سابا مسنة الإمام أمر شوى درد كوكا زغا سنة وكما نفق رأينا تو كساني هنكلينا يا بوشي إتنا زوجي بامي سكن هيتينا الشافعي يتي إذا صح الحديث فهو مذهبي shi yasa su al-imam al-baihaqi da su an-nawawi da sauran muhakkikun cikin shafi'iyya ga abin da shafi'i ya ce in suka samu hadisi ya inganta ya ce wa huwa mazhabu shafi'i hukman eh za a hukunta cewa wannan mazhabu shafi'i ne duk da bai faɗa ba tunda ya ce idza sahha al-hadith Abu Hanifa yake ce ma Abu Yusuf al-Qadi yace bai halatta ga wanda bai san inda muka nakalto magana ba shi ma ya dauka mu faɗa ya dauka yace sai ya san daga inda muka samu ya ce saboda muna iya faɗin magana yau gobe mu canza ta to kaji masu idan Allah Allah ji kansu da gafara نعم قال وأخبرنا أحمد بن عبد الجبار السوفي قال حدثنا هاشم بن القاسم الحراني قال حدثنا عيسى يعني بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال السنة سنتان سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج da kan an ce sunna kaka dauka da yaran fuqaha kawai sunna dunal fariba la akwai sunnar da ita in baka yi ba zaka iya kafurta da haka akwai malamai magabata kamar su ibnu abil asim da suka rubuta as-sunna wanda suke nufi hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam fi diyana shiryar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin addini kaga an kabuta farkin da ba na annabi ba ومن يخالف ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الا يتمي نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا haka babu wata manduha ba makawa dole sai ka bi manzon Allah ba yanda ka iya ne dole ne sai ka bi shi to saboda haka akwai sunnar da ita riko da ita wajibi ne in an batta kafirta za a akwai sunnar da ita kuma ruko da ita mustahabbi ne shine nan zaka sako su asuwaki an gane ko in mutun ya barta babu laifi amma da sharadin ma'a adamil karahiya kaka kyamaci sunna koda ba zaka yi ta ba karka kyamaci yin asuwaki an gane ko karka kyamaci shan ruwa a tsugune ko a zaune kaga dai ba a ce dole ba zance mafi inganci ba a ce dole sai ka sha a zaune ba ba a ce dole sai ka yi asuwaki ba amma in wani na yi karka mai izgili in ka mai izgili hakan zai bayi zuwa ga izgili gawa in san Allah sallallahu alaihi wasallam li annahu huwa alladhi sanna to yima annabi izgili kuma kafirci qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum kaga wani kafirci mai hadari da amma rufe kofar kuma ka kawo uzuri sudaka amma dan baka yi ba saboda wani dalili ba dan kana kyamata babbal kana girmama mai yin sunna kana mutunta shi kana jin hibba tana kama ka dama a ce kai ma kai to dan baka yi ba bara a rubuta ma zunubi ba shine ta'arifin da usuliyuna suke ba al-mubah al-mandub ko cewa ma la yu'akhadhu tariku ma la yu'akhadhu tariku wanda ya bari ba za a kama shi da laifi ba amma in ya kyamace shi ya yi laifi so da ce famar rahi ba an sunnati ba laisa min mafuhun? tsayi makhul zancen shi ne ku? makhul ashami sunan shi makhul bin abdullah abu abdullah ashami wanda yake muhaddithun faqihun hafizun alimu ahli sham makhul sham shine masani wanda ya fi kowa ilimi a lokacin shi a zamanin shi a cikin mutanen sham rahimahullahu ta'ala يا رسول علي دشاوي قال محمد بن الحسين رحمه الله فيما ذكرت في هذا الجزء wannan shine juz'i na farko a asalin rubutun hannu a jaza ne da yawa littafi idan baka sani ba kana ganin littafi ana ce maka wani ya rubuta juz'i kaza sai gaban kai ta faduwa to a jaza din kananun dan rubutun hannu ne in computer ta tashi narke shi juz'i goma sai a mai da shi mujalladi daya ko sama da haka to sai ya ce فيما ذكرت نمن ذكر شنجزي نفرق فيما ذكرت في هذا الجزء من التمسك بشريعة الحق والاستقامة على ما ندب الله تعالى إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وندبهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما إذا تدبره العاقل علم أنه قد لزمه التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين كما هكذا cikin bayanin da malam yayi in ma da kana da dan kokon to yanzu ya kamata a ce ka samu kashfe shubuhati dole ne ka kankama qur'ani da sunna in dai kana so ka shiga cikin gidan aljanna in kana so ka shiga cikin mutanen kirki cikin tawaga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama as-sawadul a'zam wa jami'i as-sahabati radiyallahu anhum duko da sunna ta sahabbai da sunna ta al-khulafa'ur rashid to sai dai sunna ta sahabi wato akwai tafsili kan aikin sahabi ko maganar sahabi idan sahabi yayi magana ko yayi wani hukuncin da ya ci karo da Qur'ani da Sunna anan shi kanshi sahabin ya yarda a jana shi a dauki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa Abdullah ibn Abbas yana umartar mutane da yin tamattu'i a aikin haji sai suka ce Abubakar da Umar suna hana yi sai ce aqulu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna Abubakar wa Umar ina annabi ya ce kuna abubakar da umar ya ce an kusa a yi muku ruwan duwatsu daga sama ba don ya raina abubakar da umar ba sai don gaba da gabanta aka ce annabi an kai waladaina cikin halitta babu wanda ya kai shi to hukuncin shi kuma wannan shi ne kat domin shi shari'a ne sallallahu alaihi wasallam shi annabi ba ra'ayi gare shi ba shi doka ce ya shi doka ce da aiki faɗa da cikawa ne kawai inda kana so ka zauna lafiya Idan ka in maganar sahabi ta ci karo da nassi na Qur'ani ko sunna za a aje kuma sai a roƙa mai gafara an san da cewa ba da san zuciya ya faɗa ba. Da su bayan Allah ne na ƙwarai. Idan maganar sahabi ba ta ci karo da aya da hadisi ba sai a kalli akwai sahabin da ya saba mushi? In akwai wani sahabi da ya saba mushi to anan sai a yi muwazana. Sai a auna a ga wanne ne ya fi dacewa da ainihin wato makayis na shari'a. wace magana ce ta fi dacewa da nusus na alkitabu wa sunna ko wace magana ce ijma'in malamai ya kullu a kanta cikin wa'innan maganganun biyu domin al-ijma'ul lahiq menene yansakhu al-ikhtilaf as-sabiq aka samu ijma'i daga baya suka ce yana goge sabanin da ya gabata amma ba a akkasawa ba zai yi sahabbai su ijma'i kan wani abu kuma daga baya wani ya zo ya saba ba kun fahimta ko amma ana iya samun sabani tsakanin sahabbai sai ya zama wani ra'ayi ɗaya daga cikin ra'ayoyin waɗannan sahabban malamai su ijma'i akan shi to wannan yajibu sayru yajibu sayru ilai an fahimta ko to saboda haka in ba a samu wani sahabi da ya saba mai ba zance mafi inganci maganar sahabi hujja ce ko aikin shi hujja ce kamar yadda asul ne daga cikin usul na mazhaba ta al-imam Ahmad ta maganar sahabi in dai bata ci karo da ta wani sahabi ba qabla zalika bata ci karo da nassi ba to ana daukan ta a matsayin hujja an gane ko amma wasu suna ganin sai dai a matsayin isti'nasi ba zai zama shari'a ba mai zaman kanta amma wanda yayi ba za a ce mai fatacce ba tunda yana da sabiki daga cikin sahabbai sai ce wa jami'i man tabi'a wan bi ihsanin wa a'immatul muslimin wa tarkil jidali wal mira'i wal khusumati fi ad-din ولزم مجانبة أهل البدع والاتباع وترك الابتداع dole mutum in ya fahimci wannan bayanan zai lizumci bin sunna ya kuma kyamaci yan bid'a ya bar yin bid'a a addini faqad kafana ilmu man madha min a'immatil muslimin alladhina la yustawhashu an dhikrihim min madhahibi ahli albid'i wad dalalati wallahi yace domin haƙiƙa ilimin wanda ya gabata daga cikin a'imma na musulmai sahabbai da tabi'ai da wanda suka bi bayansu da kyautatawa abinda aka ruwaito na ilimi madarasa daga gare su ilimin da ya zama la yustawhashu an zikir su wa'annan bayan Allah ba a jin wato tsantsanin ambatan su wato ba a gajiya da ambatan waɗannan bayan Allah to ilimin su ya wadatar da mu daga barin mazhabobin yan bid'a batattu wato mu rike na sahabbai ba mu bukatar na yan bid'a ba mu bukatar batattu su kawo mana ra'ayi a cikin addini su ce wallahu almuwaffiqu li kulli rashad wal mu'inu alayhi tamma aljuz'u alawwal min kitab ash-shari'a bihamdillah wa minnihi wa sallallahu ala muhammadin an-nabi wa alihi wa sallama yatluhu aljuz'u ath-thani min alkitab insha Allah ta'ala wanda shine babu dhammil jidali wal khusumati fi ad-din Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana amin ya Allah to sai yace aljuz'u ath-thani جزئي نبي هنغاني بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد بن الحسين المحمود محمود الله على كل حال محمد ابن الحسين wannan dake gode ma Allah akan kowane hali yana cewa babun dhammul jidali wal khusumati fid din gaddama da jayayya cikin addini asali ana zargin sa ne shi ababul lalura ne ake yin shi in ya zama akwai maslahar da za ake hari ko dar'ul mafsada mai girma to ana iya tattaunawa da batacce dan a bayyana gaskiya ko ba dan shi ya tuba ba amma dan a bayyana gaskiya mutane su fahimci cewa batan nan fa da yake kai wato ainihin ba gaskiya bane ba shari'a ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال أخبرنا الحجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي همامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون طيب اسناد شي حسن cikin rijal din shi zamu ga wato akwai al-Hajjaj ibn Dinar da shi ba Ya'la ibn Ubayd Ya'la ibn Ubayd al-Banafisi ke fiqa ne dan fiqa sai dai riwaya shi daga Thauri tana da rauni riwaya shi daga sauri tana da rauni an fahimta ku amma thiqa ne illa fi hadithihi an sauri fa fihi lin fa fihi lin قال وحدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محفوظ بن أبي توبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون قال وحدثنا عمر بن أيوب السقطي أيضا قال, آه قال محمد بن الصباح الجرجرائي قال أنه قال حدثنا كثير بن مروان الفلسطيني maganan ya yi annana kenan ko ya kawo kala ma'ana annahu kala عن عبد الله بن يزيد الدمشقي قال حدثني أبو الدرداء وأبو أمامة وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك قالوا رضي الله عنهم كل من الصحابة قالوا خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتمارى في شيء من الدين فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله ثم انتهرنا فقال يا أمة محمد لا تهيجوا على أنفسكم وهج النار ثم قال أبهذا, أمر أبهذا أمرتم أوليس عن هذا نهيتم أوليس إنما هلك من كان قبلكم بهذا ثم قال ذروا المراء لقلة خيره ذروا المراء فإن نفعه قليل ويهيج العداوة بين الإخوان ذروا المراء فإن المراء لا تؤمن فتنته ذروا المراء فإن المراء يورث الشك ويحبط العمل ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري ذروا المراء فإن, الممار فإن المماري قد تمت حسراته ذروا المراء فكفى بك إثما لا تزال مماريا kafin mu karasa da'ifin jidda ne kawai ne ya kabbara zarul mira'a fa innal mumariya la ashfa'u lahu yawm al qiyamah zarul mira'a fa ana za'imun bi thalathati abyatin fil janna fi wasatiha wa ribadiha wa a'laha liman taraka al mira'a wa huwa sadiqun ma'ana shi ta zo sai dai nan ya abun ga ma'ana shi ta tabbata cewa wa za'i wa bi baitin fi fi wasat ne ko rabat في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا شمالي حسن لغيري حسن لغيري نعم فأنا زعيم بثلاثة أبيات في الجنة في وسطها ورباضها وعلاها لمن ترك المراء وهو صادق ذر المراء فإن أول ما نهاني ربي تعالى عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر المراء ذر المراء فإن الشيطان قد أيس أن يعبد ولكنه قد رضي منكم بالتحريش يا دوبنا وهو المراء في الدين ذر المراء فإن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها على الضلالة إلا السواد الأعظم قالوا يا رسول الله وما السواد الأعظم قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي من لم يمار في دين الله تعالى ولم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب وذكر الحديث حديث da'ifi ne jiddan ku da'ifun ne ainihin wato jiddan cikin isnadin shi akwai abdullahi bin yazid ad-dimashqi yana da rauni kwarai قال محمد بن الحسين لما سمع هذا أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين لم يماروا في الدين ولم يجادلوا وحذروا المسلمين المراء والجدال وأمروهم بالأخذ بالسنن magabata da suka sha suka koshi suka fahimta ilimi ma'ana suka koshi da ilimi suka san ga abin da shari'a ta tsara sai suka hana mutane yin gaddama da musu a cikin addini bal umarta su suka yi da riko da sunna wa bima kana alaihi sahabatu radiyallahu anhum وهذا طريق أهل الحق ممن وفقه الله تعالى جعل الله منهم وسنذكر عنهم ما دل على ما قلنا إن شاء الله تعالى قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع عن مسلم بن يسار أنه كان يقول إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم كفر قدما دواواي كذا مجاهد وبها يبتغي الشيطان زلته da wannan gaddaman shedan ke nema ya ga wallanka ka sai ka kiyaye sai ka kiyaye Muhammad bin Wasi' thiqatun kabirul sha'n thiqatun kabirul sha'n قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير زهير بن محمد المروزي قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع عن مسلم بن يسار أنه قال إنه كان إنه كان يقول إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته wanda yi maganan yake ba ibn wasi' bane malamin shi ne ko muslim ibn yasar al-basri kenan abu abdullah thiqatun abid ثقة عابد يا رسول طريق وباينت رحمه الله قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال كان أبو قلابة يقول لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم أبو قلابة عبد الله بن يزيد الجرمي الله بن يزيد الجرمي ma min thiqatin min thiqatil a'lam yabi cewa karka zauna da dan bid'a kuma karka tattauna da shi dan bid'a in ba darura ba ba a zama da shi sai a babun darura gane ko za ka yi balaguro zaman mota ya haɗa ka da shi babu wani guri sai nan a babun lalura sai ka zauna da shi an ce lalura wasu ba su iya ganewa darura su kaddaru bi qadariha lalura kamar ka shiga dush bayan gari in ka gama kuma sai ka tsaya hutawa ciki in ka gama kawai ka gama da shi sai ka tau to tunda darura ta hada ku zama a kar baka an sallan bashi gane ku ka wuce iyaka ruwanka da shi Abu Ismail as-Sala Abu Ismail as-Sabuni na ya nakalto Abu Abu Uthman afan ba Ismail Abu Uthman as-Sabuni ke cewa ijma'i ne na magabata ajma'a ahlul ilmi ala munabadati al-mubtadi'ah وترك مجالستهم وإبعادهم وإقصائهم والتنكيل بهم ijma'i ne na malamai gabaki ɗaya cewa ɗan bid'a ba a zama da shi kuma ba a rangwanta mishi ana nisantar da shi ne can ba a ba a jawo shi a jika wale ka je ka mai wata runguma ta kaddarawa da girmamawa wannan haramun haramun in kana zama da mutum za a yi maka hukunci da shi haka Allah subhanahu wa ta'ala yake yace fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghayr innakum idan mithluhum al-qurtubi yace wannan ana magana kan masu saban Allah yace to ina ga dan bid'a ai gwara mai su mai zunubi mai shan giya gwara shi da dan bid'a gwara karuwa da dan bid'a gwara karuwa da dan bid'a al-haqqu ahaqqu an yuqal shi ne malin sani ce da ya rungumi ɗan bidiya gwara ya rungumi karuwa ma haka ma haka ya ce amma in babu makawa ko? in babu makawa sai kayi ɗaya an ce in babu makawa kamar a sama bindiga a goshi kaga a kashe ka ɗaliban kama ai sun yi asara ko? to ta hallusan sai abin ga Allah ya samu dace. قال حدثنا عمر بن يوسف الثقفي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدث أبو بكر ibn abi shayba akwai abubakar ibn abi shayba sahibul musannaf akwai uthman amma wuce umar ibn ayyub as-saqafi ya gabata قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم بن بشير عن العوام بن حوشب عن معاوية بن قرة قال الخصومات في الدين تحبط الأعمال Hushaim bin Bashir shi ne wanda ɗaliban hadisi suka kashe shi Hushaim ibn Bashir ne wasifi zahma suka yi mai ana ta tambayoyi ba wai da gangan suka kashe shi har ya faɗo daga saman jakin shi ya rasu ya za lokaci hirsun nan sai ana ɗan yi mai linzami ko kwaɗayin neman ilimi kaga mutum yana jin kana malam na jin kwana yana ƙara tura littafi ba a zo gurin tsayawa ba طيب شهيد نيكو إن شاء الله تعالى قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز قال من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل دون دي ميدا الدين شيشين كرم بنا كرم بارا أكيد أبن دا أكي كوين سيتي دشي يا ميدا شي هدف الدين شيشين هدف نخصومه kullum in zai tattauna kan dai wanda bai san addini inda mutumin kirki ne za ka yi munakasha wannan akwai karuwa a ciki ilmummuka da dama an samo su ta hanyar muzakara fal ilmu bil muzakarati qama wartafa'a amma tattaunawa da jahili jahili wanda bai san abin da yake sai ya saka kai jahilcin kai ma sai kaga ana tattaunawa kana nada hannun riga kuma da an zo sai a ce ba malam kai da kanka kai ma ka ji kunya idan nataka safihu fala tujibu in yayi magana rabu da shi qalu sakatta wa qad khusimta qultu lahum innal jawaba li babi sharri miftahu as-samtu an jahilin aw ahmaqin sharafu wa fihi aidan li'ird li sawni al'ird islahu si ama tara al-usda tukhsha wa hiya samitatun wal kalbu yukhsa la amri wa huwa nabahu zaki da takunkumi a bakin shi tsoron shi ake yi amma kare ya fi kowa yana haushi yara na jifan shi sun mai da shi mahaukaci sau da ka kiyaye kakka mai da addininka arha ba shakhsiyarka za ka kalla ba addinin da kake matsalawa ilimin da kake matsalawa shi za ka mutunta قال وحدثنا الفريابي أيضا قال حدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا معن بن عيسى قال انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يده فلحقه رجل يقال له أبو الزويرية كان يتهم بالإرجاء فقال يا أبا عبد الله كنية للإمام مالك اسمع مني شيئا أكلمك, أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي إنسان سيأن يقدم بيتفصل بذي قال الإمام مالك يتي فإن يتي الإمام مالك فإن غلبتني قال فإن غلبتني مالك يتي تنزل من تتونا كي غلبا أكينا فا قال إن غلبتك اتبعتني إن دين رنجايك كبين فإن جاء رجل قال فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا إن مالك تنزل كي ناجي كاتي غلبا كينا أم وني يزود ونرأي دبا sai magana kuma sai ya ringa ya mu duka qala nattabi'u nattabi'uhu yace wa maliku sai mu bi shi dukan ni ma yan ajana wa sai mu bi shi kaga bai da alqibla kenan qala malikun rahimahullah ya abdullah ba'atha Allah azza wa jalla muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi dinin wahidin wa araka tantakulu min dinin ila din addini dai Allah ya aiko manzon Allah da shi kai kuma kana ta wato cirata daga wannan zuwa wannan qala umar ibn abdul aziz jimalik من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن داود الفريابي قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مخلد عن هشام بن عن هشام يعني ابن حسان قال جاء رجل إلى الحسن فقال يا أبا سعيد تعال حتى أخاصمك في الدين فقال الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني فإن كنت أضللت دينك فالتمس شني ناسا الدينينا البصر بمعنى العلم ناسا الدينينا كي دي دبك سن الدينن كبجيك نمو akwai riwaya daga maliku da ya ce ma wani shi ma lastu ala shakkin min dini قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حماد حماد بن مسعدة قال كان عمران القصير يقول إياكم والمنازعة والخصومة وإياكم وهؤلاء الذين يقولون أرأيت أرأيت da ba su da aiki sai ya kake gani zo mu tattauna zo ka dan yana so dai sai ya fito da nashi ra'ayin wanda kuma ya saba ma sunna an gaskiya ce wannan alhamdulillah fa biha wa ni'mat an gane ko tayyib عمران القصير شنو عمران بن مسلم أبو بكر القصير البصري المنقري صدوق ربما وهم قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة قال فولى أيوب فولى أيوب وجعل, وجعل يشير بإصبعه بإصبعه ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة ce zo mu tattauna da yake ya san wancan dan bid'a ne sai ya juya ya rabu da shi yana matsa zo mu tattauna ya ce wallahi ko rabin kalma ba zan faɗa ba ka sau ba zan saurare ka ko rabin kalma ka gaya mun ba ba zan saurari ko rabin kalma daga gare ka ba so su ka duba ayyub imam ne hujja amma ya ce ba zai saurari dan bid'a ba قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا سعيد سعيد بن عامر قال سمعت جدي أسماء بن خارجة يحدث قال دخل الرجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث قال لا فقال قال نقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل قال لا لتقومن عني أو لأقومن ko tashi gaban guri ko in tashi in babbura tashi in burka ga wannan irdi duna dini kenan قال وحدثنا ابن وانسان ياتي دميه انا عرض يعني قال وحدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا موسى بن أيوب الأنطاكي أنطاكي قال حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف قال مكتوب في التوراة يا موسى لا تخاصم أهل الأهواء يا موسى لا تجادل أهل الأهواء فيقع في قلبك شيء فيرديك في فيرديك فيدخلك النار يرديك يعني يهلكك akan sai ya halakar da kai Husayf wannan shine Husayf bin Abdurrahman al-Jazari Abu Aun wanda mukhtalafun fi mukhtalafun fihi Imam Ahmad ya da'afa shi abokin shi Ibn Ma'in ya ya wasafa shi a wani gurin daga nan ba wurin tattauna tunda magana daga at-Taura yace kenan in sun ce daga at-Taura an ce kaza ba ya zama hujja kai tsaye sai dai in ya dace da abin da yake cikin shari'a musamman tunda suna caccanza abin da ke cikinta قال زهير قال قال زهير سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول سمعت مروان بن شجاع يقول سمعت الكريم الجزري عبد الكريم الجزري يقول ما خاصم ورع قط في الدين duk mai tsantseni cikin addinin shi baya mai da lokacin shi arha ya ta tafiye ta kusuma da hayaniya da mutane bal kai ɗaliban ilimi kamata ya ce duk inda za a ganka cikin ɗalibai ne kawai ka yi ƙoƙarin in dai ba zarura ta neman abinci ba ya zaman to rayuwarka duka cikin ɗaliban ilimi yanzu kaga ana koyar da suna da fada gurin wasu 'yan tasha aje shi kai ne ustaz a fada dama da an zo sai a ce yau ustaz bai leko ba ya zama duk inda za ka yi cikin ɗalibai kake hakan zai fi maka duk yadda ake ganin an lalace da dama-dama da dama-dama cikin harka ta tsala ba ma wani wata kwaɓa a jawo mai aya alal akal da ba zai yi mukabara ba in kuma zai yi mukabara kuma sai a taro shi sai a taro shi karyar zarci na'am abdulkarim aljazari عبد الكريم بن مالك يعني أبو سعيد الجزري قال وحدثنا ابن عبد الحميد هذا شيء ما ينادى يوا وانجا ابن عبد الحميد بن الواسطي بن اي شيني الواسطي كوكو طيب قال حدثنا زهير قال أخبرنا أبو خالد قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن قيس قال قلت للحكم ما اضطر الناس ما اضطر الناس إلى الأهواء قال الخصومات wai me ya matsa ya tursasa wa mutane dole suka fada cikin bid'o'i sai san zuciya sai yawan gaddama al ahwa'u yani al bid'a magabata bidiyoyi sukan kira su azzair sukan kira su al'ahwa shi ne aiko mai iziya ma'ahawahu amma cewa la tusallim ala ahli al'ahwa'i war rawafi babun karshe na cikin iziya sai kakkai ma dan bid'a sallama kuma kakkai ma rafidawa sallama amma shi ma ai shadili ne ko shadili al-madhhab eh sufi ne kenan na'am قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محفوظ بن أبي توبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي عن زياد بن كليب قال قال أبو حمزة لإبراهيم يا أبا عمران أي هذه الأهواء أعجب إليك فإني أحب أن آخذ برأيك وأقتدي بك قال ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير وما هي إلا زينة الشيطان وما الأمر إلا الأمر الأول wani ya zo ya ce mai ibrahimun nasari cikin bidiyoyi wacce ta ɗanfi kaɗan fuso kaga in kai ne sai ka ce ito ila cijjaniya sun ɗanfi dama da a'udhu billah dama daman wa dama dama bom a ido ba zancen kibiya ba ya dai bom bom a ido ya ce mai wallahi duka bidiyoyin nan babu wanda Allah ya sa mu alheri daidai da kwayar zarra ce duka bata ce duka halaka ne haka annabi ya ce wa kullu bid'atin dalala in kuma zaka mu annabi istithna'i kaga akwai matsala قال حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا محفوظ قال حدثنا إبراهيم بن خالد بن الصنعاني قال حدثنا رباح بن زيد عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن رجلا قال لابن عباس الحمد لله الذي جعل هوانا, هوانا على هواكم قال فقال ابن عباس الهوى كله ضلالة yace alhamdulillah san zuciyarmu ya dace da abin da kuke so ya kai ibn mas'ud ibn abbas ibn abbas yace mai duk wani san zuciya yana nufin san zuciya addini bid'a kenan ko to duk wata bid'a bata ce kaga su ba sa me ake cewa ba sa ta'assuri da yabo kaga ai ya nuna cewa kamar ya yabi ibn abbas abin da yake so shi ma yana so sai ce duk abin da yake san sabanin nasi ma'ana cikin addini to wannan bata ce na'am Tawus ibn Kaysan kenan ko al-Khurasani da shine faqih Khurasan fi zaman قال حدثنا الفريابي قال حدثنا عباس بن الوليد بن مزبد مزيد قال أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي يقول عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول الإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي shi ma faqihu sham faqihu sham ke cewa alayka bi athari man sala ina horanka ka bi abinda aka ruwaito daga magabatanka ko da mutane za su kyamace ka su watsi da kai ko za a mai da kai saniyar ware kowa ya tsane ka karabu da su ka bi abinda magabata suke a kai ka shedinka da ra'ayin mutane ra'ayoyi duka bid'o'i na ɗariƙu da wane duka ra'ayoyi ne na mutane a babin aqida da babin ibada duka ka rabu da ra'ayin wani ka rike abin da ya tabbata daga magabata wa in zakhrafu laka bil qawl ko da wa'annan mutanen za su kawata maka zancen su inda ai zinatu shaytan ne shaytan ne yake kawata bid'o'i tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace hanya akwai shaytani yana kira yana kuzo kuzo kaga ai ba kira ma'anawi ma ya shiga ta hanyar ƙawata abin da kwalliyantar da shi da sanya mai abubuwan da za su jawo rai su ja hankali dukkan rabu da wannan ka rike abin da ya tabbata ka huta alhaqqu ablaj wal batil lajlaj ta gaskiya tartake ba ta neman taimakon kowa ƙarya ita ce take caccanzawa ta cafko can ta kamo can ta ruko can dan dai wai ta zayyana kanta a gaban mutane wanga al-abbas ibn al-walid almaziyar sadukun ne mababan nashi fiƙa ne amintacce fiƙatun sabtun ne har ma annasa'i ya ce kana la yukhdi'u wa la yudallisu kasan duk wanda naji nasa'i ya wasa kana kan dan girmama shi saboda nasa'i har az-zahabi yana cewa ma ta'annutihi gurin naqdir rijal sai ga wani bukhari da muslim sun i'timadi da su amma nasa'i ya da'afa shi to in kaji ya ce wani fika ne kar kai wasa da wannan mutum to shi ya ce baya kuskure kaga ba yana nufin kuskure cikin addini ba ko wurin riwaya dole za a iya samu ya kuskure amma annadiru la yuqas ya kai ce kuma baya tadlisi wanga ɗan kotan su shu'ba ne ko ya ce da mutum ya tadlisi gware ya zina قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن تدليسي ما تذكر وأبو تدليسي نا عقيدة ويأكو هدري ينزو دا يوا دعاة مدلسون لي في العقيدة سنية تدليس شكاً الدين amma yi tambaya kan wani dan bid'a sai ka ji ya ce to kai ina ruwanka ma da wanda tadlisi tambayan ka yayi ba shi amsa in kai ma dan bid'a ne fito a fili shi kamar wallahi ni ko dan bid'a na fi jin dadin ba so ba wanda zai fito a fili ya nuna bid'a shi to kuma na fi jin haushin dan ahlus sunna gashi shi dai muzabdabi ma shi ba yi can ba yi can yana neman yardan mutane munafunci ke bi ma'anar kalma قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن واسع قال رأيت صفوان بن محرز وأشار بيده إلى ناحية من المسجد وشببة قريب منه شبب جمع يسمى الشباب يتجادلون فرأيته ينفض ثوبه وقام وقال إنما أنتم جرب إنما أنتم جرب جرب قزوة irin wannan abin da galibi kolawa mabarata masu tun da yanzu almajirai da ake cewa galibinsu ba almajiran ba ne bara kawai su wurin kwanansu sau da dauda da wasu ka ga wannan kurarraji ya yaba a jikinsu to kazuwa ke in ce ana daukanta ya ce ku kazuwa ce wato a cikin addini waɗannan su tsutsa ce su gyambo ne su suna bata sum'a ta addini suna shawwaha ta wanda ya faɗi maganar صفوان ابن محرز المازني كان ثقة عابد قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن سعيد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا أبو الحكم قال أخبرنا موسى بن أبي كردم كم من شيد ابن المبارك يا قبات باب من مغنى عبد الله بن المبارك المجاهد ابن حجر يتي ثقة ثبت عالم جواد مجاهد kuma zahiru ga zuhudu ga jihadi ga shitika amintacce har yake mawa fudail ko martani abdul haramain fudail ibn iyad sai abdul haramain law absaltana la la alimta annaka bil ibadati tal'ab man kana يخضب خده بدموعه بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخبب ce in kai jika kuncinka kake kana kuka na zuhudu ya ce mu jininmu ke jika wuyanmu a filin yaƙi mayaƙi ne mujahidi sannan kuma malami ne kuma zahidi sannan kuma jawadi ne mai kyauta ne kasan galibi wasu malaman Allah ya jarabce su da ciwon mako sai ya ta a taimaka fi sabilillah shi kuma yana da kuɗi da yawa amma kuma baya bada ya zama kala su imamul a'imma ibnu khuzaima shi ke ci da ɗaliban kuma ku mana addu'a mai kuɗi insha Allah amin malayu da tayyib mun zo kan ibnu kardam ko wa qala ghayruhu ibnu abi rajm ibnu abi rajm din shi yafi shahara an wahab ibn munabbih shi ibnu abi rajm din nan majhulul hal ibnu abi rajm an wahab ibn munabbih qala bulligha ibn abbas an majlisin كان في ناحية باب بني سهم يجلس فيه ناس من قريش يختصمون فترتفع أصواتهم فقال ابن عباس انطلقوا بنا إليهم فانطلقنا حتى وقفنا فقال لابن عباس أخبرهم عن كلام الفتى الذي كل كلم به أيوب عليه السلام وهو في حالة بلائه قال وهب فقلت قال الفتى يا أيوب ما كان من عظمة الله وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك نسان أيوب يا شكرا قوم شاتقص yana rashin lafiya kamar yadda ibn jarir ya kawo cikin tafsirin shi da isnadi hasan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan bala'i wato jarabawa da ayyuba ya shiga ciki alaihi salam sai da ya shekara goma sha takwas wani kalan ciwo ne mai kama da paralyze jikin duka kai ruwayoyi dai galibi isra'iliyat ne da suke nuna zuciyar shi ne kadai da harshen shi suke aiki ma duk gaban sai da suka ba sa aiki kowa ya watse ya bar shi banda matar shi ma rujula ta dan ta namiji wata ran da ta jima bata dawo ba yace in na warke yana miki bulala dari to shine Allah ta'ala ya tausaya mata kuma ya tausaya ma ayyub bai kafara ba da ya warke sai ya ce ka samu bulala ɗari haka kamar tsintsiya haka sai ka buga mata so ɗaya ka mata bulala ɗari wa khudh bi yadika bightan fadrib bihi wa la tahna inna wajadnahu sabiran ce ni'mal abdu innahu awwab kace sai ambatan Allah kawai ke tayi a wannan yanayi to shine sai aka ce don wannan ana tawaffufi kansu ko لا تحدثوا بني إسرائيل لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم sai aka ce mai wahayi kenan aka yi mishi wani ya ce wani matashi ila mala'ika ne ya zo da sufan matashi ya ce ya ayyub ma kana fi amma kana fi azamatillah wa zikril maut ma yakillu lisanaka wa yaqta'u qalbaka wa yaksiru hujjataka ya ayyubu amma alimta anna lillahi ta'ala ibadan askatatuhum khashiyatullahi min ghairi ayyin wala bukm ga sunan sun yi shiru ba su cewa komi ba dan wai ba su da zalakar zance ba ba kuma dan bebaye ne su ba sun iya magana suna da fasahar zance tsoron Allah ya sa suka kiyaye harshen su dan karka saki harshen ka kai ta faɗin abin da kaga dama sayuridukal mawarida Allah zai jefa ka majefo mato وإنهم لهم النبلاء الفصحاء الطلقاء الألبياء الألباء waɗannan bayan Allah masu hankali ne masu fasaha sun iya zance masu hangen nesa al'alimuna billahi wa ayyami amma sun san Allah ta'ala sun san tarihin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gudanar da sunna shi a duniya walakinnahum idza dhakaru 'azamata Allah ta'ala taqatta'at qulubuhum wa kallat alsinatuhum wa tashat 'uquluhum wa ahlamuhum faraqan min Allah faraqan min Allah ta'ala wa haybatan lahu saboda tsoron Allah alfarq tsoro na ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda kurjini na Allah ta'ala a zuciyarsu fa idastafaqu min dhalika istabaqu ila Allah bil a'mali zakiyah لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين وإنهم لأنزاه أبرار أخيار ومع المضيعين المفرطين وإنهم لأكياس أقوياء ناحلون دائبون يراهم الجاهل فيقول مرضى وليسوا بمرضى وقد خلطوا وقد خالط القوم أمر عظيم tsoron Allah ne ya shige su ya gauraya cikin jikinsu wurin da asiri cikin nuni ya shiga asiru ilallah da ke cewa sahibul khala'iq bil jusumi wa innama arwahuhum fi manzilin fawqani ga sunan dai cikin mutane amma zuciya sun ba Allah akwai su yarurruka da ibnu qayyim yake ambato cikin madarij da cikin bada'iul fawaid cewa akwai bayin Allah da zuciyarsu ta yi sujada a gaban Allah to kaga irin wayannan kalmomin ko ya tsinto su daga sufaye su suke gayin haka amma laisa maqsaduhu maqsadan ba abinda suke nufi shi yake nufi ba ba irin yanda su Abu Yazid al-Bastami suke cewa sun shiga lahutu da jabarutu da wannan kafirci an gane ko amma abinda yake nufi mutumin da ya sallama zuciyar shi ga ubangiji baki daya duk wanda zai yi fira ko ya zauna da shi a babul lalura ne ba shine mahallu shahid ba shi mahallu shahid a gurin shi yardar Allah قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا محمد بن حسان بن فيروز الأزرق قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد قال حدثني موسى بن أبي درم عن يوسف يعني بن ماهك عن ابن عباس أنه بلغه عن مجلس من ناحية في ناحية بني سهم فيه شباب من قريش يقتسمون ويرتفع أصواتهم فقال ابن عباس لوهب بن منبه انطلق بنا إليهم قال فانطلقنا حتى وقفنا عليهم فقال ابن عباس لوهب بن منبه أخبر القوم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب عليه السلام وهو في بلائه فقال وهب قال الفتى يا أيوب لقد كان في عظمة الله عز وجل وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك أفلم تعلم يا أيوب أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بغ ولا بكم بكم وإنهم لهم الفصحاء الخلفاء العالمون بالله وأيامه ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله تعالى تقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وكلت أحلامهم فرقا من الله تعالى وهيبة له حتى إذا استفاقوا من ذلك ابتدروا إلى الله تعالى بالأعمال الزاكية لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل ناحلون ذائبون يراهم الجاهل فيقول مرضى وقد خولطوا وقد خالط القوم أمر عظيم cewa la yastaghfiruna lillahi alkathir cikin bukatun duniya wala yarduna bil qalil cikin neman lahira an fahimta na'am insha na'am ibnu mahak wato thiqani amintacciya rasu 101 marwan lokaci mukan ambaci wasu wanda zaka dan dinga yawan ganin su cikin ummahatul kutub wanga shaykhul musannif ya gabata bago abu abdullah muhammad bin makhlad al-attab ابن حفص الدوري البغدادي ثقة حافظ درسه أكد تلاتن دادا إذن هو من صغار شيوخه قال وحدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو حذيفة الصنعاني قال حدثني عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا يقول دع المراء والجدال عن أمرك فإنك لا تعجز فإنك لا تعجز أحد رجلين إنك لا تعجز أحد رجلين رجل هو أعلم منك فكيف تماري وتجادل من هو أعلم منك ورجل أنت أعلم منه فكيف تماري وتجادل من أنت أعلم منه ولا يطيعك فاقطع ذلك عنك كاسم بزي سوراريك وتومي أنفان مغان أرابدش قال محمد بن الحسين رحمه الله من كان له علم وعقل وانجا جزئين كاغا أنا سا رحمه الله كو kamar wancan bai cika sawa ba haka ne da za a gane juzi'in na biyun ne tabbas kuma da alama mai ta hakikin ya bibiyi makhukun da kyau ya ce man kana lahu ilmun wa aqlun kun ga yana hada wa aqlun man kana aliman aqilan a baya ta gayin haka da ku wanda shi karatu ga rai ba ilimi ba yana da karatu ya haddace amma bai san me yake dauke da shi ba ko bai san mahimmancin da alfarmar abin da Allah ya bashi ba to wanda ya zama mai ilimi kuma tare da hankali famayyaza jami'a ma taqaddama ma taqaddama dhikri lahu min awwal alkitabi ila hada almawdi' mutun ya karanci tare da bambantawa ma'ana karatu na rairayewa cikin duk abin da na ambata tun daga farkon littafin nan har zuwa nan gurin alima annahu muhtajun ila al'amali zai san da cewa lallai yana da buƙatar ilal amali bihi in yi aikin nan yayin ilimin nan ya aiki da shi idan ma lam yufitka al-ilmu khairan fa khairun minhu an law qad jahidta in baka ilimin ka bai kare ka da alheri ba gwara ka jahilce shi laysa al-ilmu ma hufiza al-ilmu ma nafa'a za shafi fa in arada Allah bihi khairan in Allah ya nufi mutumin nan da alkhairi lazima sunana rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi sahabatu wa man tabi'ahum bi ihsanin min a'immatil muslimin fi kulli 'asrin wa ta'allama al-ilma li nafsi to da kasan ita da'awa ta sunna da'awa ta salafiyya ba ta yi fa sai da ilimi wallahi sai da ilimi in dai baka karatu ko ba ma za ka so wannan da'awar ba dan gani za ka yi da matsala kuma gani za ka abdun motsi in kai sai an maka nakaji so da shi a tafiya ta sunna ba motsin da za ka yi sai ka san mai Allah ya ce a kai wani yana daga cikin khususiyya ta tafiyar sunna shi ne ilimi karatu amma yanzu ka ga ɗan bidi'a inda kana da wayo da dabara da baki yanzu sun baka mimbari ka zama malami ‘yan ƙungiya inda ka iya magana kuma za ka iya duwanda ya musu raddi ka ce wani abu in za ka zama shekhu shiyuhi a gurinsu amma in dai tafiya ce ta sunna zaka bi daki daki ɗari bisa ɗari wallahi sai da karatu in ko ba karatu sanda zaka salibe ka gudu ma ka koma gefe ba a sani dole sai da ilimi wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi haka mai ahlaru ma yace ahlaru yake cewa to haka yace al-akhbar to saboda haka shi mutum ya yi karatu ya san wa ta'allama al'ilma li nafsihi liyan tafi an huljahal maksudin neman ilimi a karan fari shi ne don jahilci ya koru daga gare ka dan bakar sifa ce jahilci ko a karnuka malamin kare dalibin kare daban yake da jahili ko wama allamtum min aljawarihi mukallibina tuallimunahunna mimma allamakumullah sai ce mi fakulu mimma amsakna alayhi karan da aka koya ma farauta in ya kamo zomo za a ci amma jahilin kare wanda bai koya ba in ya kamo zoman ya mutu ko ya kamo mushe ko gurin kamo shan ya mai rauni sai ya ajiye shi daga baya mutu to raunin ya kashe shi daka ba za a ci ba amma in ɗalibin kare ne shi za a ci to kaga a cikin karnuka ma an bambanta mai ilimi da jahili ina ga cikin mutane hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun Allah ka tsare wa kana muradahu wa kana muraduhu an yata'allamahu lillahi ta'ala ikhlas wa lam yakun muraduhu an yata'allamahu lil mira'i wal jidali wal khusumati wala lid dunya badan ya sa babbar riga ba ya haukatuwar mota ومن كان هذا مراده سلم إن شاء الله تعالى من الأهواء والبدع والضلالة وتنجد كتاوان نية كشغا إلي ميتو ذاكرة بدا بدع أما عند ما كان هذا وانا هدفي برن كاري هدفنا كقوة إرن هوا كان إيه قوة إرن بدع كان إيه الله كاري مدك هوا واتبع ما كان عليه من تقدم من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم وسأل الله تعالى أن يوفقه لذلك مداجد أدواء فإن قال قائل فإن كان رجل قد علمه الله تعالى علما فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازعه فيها ويخاصمه ترى له أن, يظاهر أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله قيل لا هذا الذي نهينا عنه وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين تكيايش والله fa'in kala ƙa'ilun fa ma za na suna'u to yanzu ya zami tun da ba za a yi gaddama ba kasan wani shi ɗabi'a shi ce sai an yi gaddama shi sai an ɗanta da ƙura duk inda aka zauna tun wani ya ce to yanzu ya zami ke na ƙila lahu in kana lalazi ya tsaluka mas'alatahu mas'alata mustarshidin ila ƙariƙar haƙƙi lamu nazara kun wanda ya zo tambayan naka gaskiya yake nema ba fitina yake so ba fa arshidhu bi alqafi ma yakunu min albayani bil ilmi min alkitabi was sunnah suka shiryatar da shi ka daura shi kan tafarki da hanya mafi taushi mafi dadi wa qawli sahabati wa qawli a'immatul muslimin radiyallahu anhu kaga shi ma dan gurin irshadin ba cewa zaka yi farallin farilla sunnatun wajibatun kawai kai shiru ba ma dalilu ka ala dalika wa in kana yuridu munadharataka wa mujadalataka fa hadha alladhi kariha lana ulama fala tunadirhu wahdharhu ala dinika kaga ce a wannan yana nema ya raina bari in nuna mai na sani kaga akwai matsala kama qala man taqaddama min a'immatil muslimina in kunta lahum muttabi'an in fa ka bi zaka kaga zaka iya bin su ai abun wato zabi ne ko asalin addinin ma faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur amma dai inna a'tadna lidh-dhalimin nara Allah ka tsare qila lahu sukutuka anhum wa hijratuka lima takallamu bihi ashaddu alaihim min munadharatika lahum kadha من من من مناظرتك من مناظرتك لهم فإن قال نعم فندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم يسيم بدن بدعة سي تفدن بنا من شروع مكالي سو سي أتي مشي سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين in ka kyale shi ya ce mini ghaizan ya mutu ko bakin ciki zai kashe shi sai wani ina ta magana ya cewa komi to bai kai ba a tanka shi ne sai a rabu da shi Allahumma sai dai kamar da muka ambata in ana ruduwa da shi to nan sai a fito a yi tahdhiri kamar yanda Abdullah ibn Umar ya ainihin barra akan shi daga su ma'abadin juhan to sai ka fito ka bayyana cewa wannan abin da yake kai ya ya barranta daga tafiya ta sunna dan a kiyaye shi نعم مكيد أربعين سيوم يسلم قال حدثنا أبو بكر بن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا منصور عن سفيان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب أنه قال لست براد عليهم أش... لست... ليس... لست براد عليهم أشد من السكوت wato babu babu raddin da yafi tsanani wa dan bid'a irin irin shiru wato ba irin baraddin da zan musu da zai fi kuntata musu irin in shiru rabu da su ba wuce yace na raina kasuwa ko sauki ba ni badawa قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي آه أنه قال عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن أبي حسين عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب شكرك زونا لدن بدعا فأنا مغانا من ياتي ابن عباس كرك زونا لدن بدعا fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub zama da dan bid'a na sanya ciwon zuciya ba ciwon zuciya na hawan jini ba ba shi ba ciwon zuciya na gurbacewar ta akidance dan kai ma irin shi zaka zama irin shi zaka imam ahmad aka ce wani na zama da wani ba kadari sai shi ma ba kadari kadariyun masu kore kaddara yana zama da dan tijjaniya ya zama dan tijjaniya kuma baka so a kira ka dan tijjaniya ka bar shi ko baban ku daya sai dai a gida can wannan matsala ce a iliya amma a abin da ya shafi harka ta addini har wani ya zo masallacin wani gingime mai dan bid'a yana alfahari da ya bashi kujera ya zauna yayi jawabi wai alfahari yake wani ya alfahari da wani da zai aurar da diyar shi ni ne na aurar na aurar da ita subhanallah wallahi wannan ba shirya ta magabata ba ce gashi nan dai ai muna karanta ku Allah ta'ala ka shirya ta da to sai mu tashi na 40 mun dawo Allah subhanallahi wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum